سيدنا محمد الفاتح لما والقول خاتم لما سبقنا صدقك بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر الفقار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حرف العين عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي أبرق بدا نحو المرابع يلمع فهبني امرأ إذ يلمع البرق يدمع لمحت بوهن وكهجت صبابة ورقراق دمع ساعة الحي تهجأ عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي تذكر أيام الصبا وهي قد مدات ولم يبق إلا لوعة وتوزع سقى الله أرضا بالمدينة إنها محط رحال في خرقي يرقع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي ديار حبيب الله وهو أمينه ديار بها تلف المرافق أدمأ ديار لمن هام الفؤاد بحبه وتذكاره للقلب مرعا ومرتع عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي ديار لمن هام الفؤاد بحبه وتذكاره للقلب مرعا ومرتع ديار لأعلى الخلق خلقا وخلقة ديار لمن في الخلق يعطي ويمنع الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهدي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل آه alhamdulillah ah, mun dawo kan karatunmu na littafin diwani na Maulana Shehul Islam Alhaji Ibrahim Yas Alkaulahi a Sangali ah, inda muke wannan rana ta Litinin ah, 22 ko ga watan Ramadana hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama dubu ɗaya a da ɗari hudu da arba'in da biyar. Alhamdulillah mun iso wannan waje ah, na wato a barku inda Maulana Shehul Islam ya faɗa mana wato yadda zatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ka san duk duniya ba taɓa halittar ba taɓa wato wata halitta da aka rawaici yadda take ba sai manzon Allah shi shi kadai ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake wato saboda masu bin kwakwafi komai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai da aka rawaici yadda Allah ya halicce shi a jikin annabi kuma shi shi kadai shi ne wanda ake karanta wato zatin jikinsa da ɗabi'o'insa wato Allah ya bada lada kuma Allah ya ji daɗi annabi ne kawai ke da wannan a karanta yadda yake ga yadda idaniyarsa take ga yadda gemanyarsa take ga yadda kazansa yake Allah ya ji daɗi kuma Allah ya ba da lada ana gane kuwa ka san mu duka mu duka muna wato sai aka mana farashi ba daya farashin shine Allah ya ce baya kallon suran mu ko baya kallon suran mu ai ba mu isa ba ai ka san zuciya yake kallo ko ko ba ku san haka ba amma banda manzon Allah shi Allah yana kallon komai na annabi baka da alqur'ani yana ce adna ra ta qalluba wajhika fi samai kace ya rasulullah ina kallon fuskarka tare da kai kuma sai ba kallon zatinka kaga ko anan ka san an yi fatari da kai ka san ba irin ka bane ana gane kuwa to shi ne maka iso wannan gu inda shi Ibrahim zai karanta mana yadda zatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya halitta zatin na'am harful aini mhm abarkun bada na hawal marabi'i yalma'u mhm fa habnim ra'an iz yalma'u albarku yadma'u mhm walam ne shawul islam yace a barkun wai shin walƙiya ce ne wani haske ne da kuma nake kallon za an gane bada ya bayyana yalma'u yake yin haske tal tal tal na hawal marabi'u jihar nan take da taje hasken ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita nan na'am fa habnim ra'an yace to hasken wannan hasken to gashi nan da haske ne na manzon Allah sai ce to kai da nake baka labari kaddara ni wani mutum ne ga na tsaye
yadma'u
wannan mutum yake wanda ya ga wannan hasken sai zamo yake ta kwararar da hawaye iz yalma'u albarku yayin da wa- wannan wato hasken walƙiyar yake warkatawa
lamahta bi wahanin
yace ya rasulullah ko kuma ya kai wannan haske lamahasa wato ka walƙata hasken wannan haske ya tashi bi wahanin wato wata sa'a ta dare lokacin da kowa rauni ya shige shi wahanin kenan kowa yana bacci amma ga hasken yana sha'ani Mhm.
waika yace ikon Allah
hijtan sababatan wannan haske yana tashi sai wannan haske ya motsar da wata soyayya
wa raqraqa dam'in kuma ya motsar da wa- wato zubar da hawaye sa'atul hayy tahda'u lokacin da wato dangi kowa ya kwantar da karkarin sa yake bacci amma ga Ibrahimu da furfura a jikinsa yana zubar da hawaye saboda tashin wannan walƙiyar hasken Mhm.
tuzakkiru ayyamas sibah
ka san yaro ne shi kadai ba can ba a zai kama kuka ko kuma ba wanda aka yi masa to in ka tsoho yana kuka me ya faru kuwa haka tsoho zai kama kuka to shi ne ke tuzakiru ayyama siwa to ai kukan sai suna min rayuwata ta ƙuruciya tsofai gemai gemai da ni kuma ninka zubar da hawaye
wa hiya qazmadat ita kwa bayan ka kurushe ta ta shuɗe ba ta nan
wa lam yabqa ba ta bar komai ba wannan kwanaka ta kurushiya illa law atun sai wa dai tawakkuna ƙwaƙona wato da kuma wato raɗaɗi na soyayya
saqallahu ardan bil madinati wala mu shawul islam alhaji ibrahim ya ce Allah ya sa- Allah ya shayar da wata ƙasa shine saqallahu ardan Allah ya shayar da wata ƙasa
bil madinati wannan ƙasar ba wata ƙasa ba ce bil madinati wadda take a madinar annabi kenan
innaha ita wannan ƙasar ta san makaminta a wajena mahattu rihalin wato shi a nan nake jan birki dukkanin wani tarikice na na hijabi da ya mutsina da tashin hankali da na duniya in ya same ni ma bai same ni ba a can nake zuwa na da kayana haqqun halik wata tasha ce wadda a nan nake sauke sardina ba taɓa wuce ba taɓa wuce gun ba Mhm.
fihi kharqiyya yurqa'u kuma a wannan wajen a nan ne ake ɗinkewa Ibrahim barakarsa kun san abin da sa nake jin daɗin karanta diwani eh yadda shugaba yake alfahari da annabi ana ganewa wannan ni shi ke burge na biya ne wayanda suke makiya wanda muke buga tare da su su kullum abin da suke ɗauka wai muna fifita shi Ibrahim ne akan manzon Allah ban mana bakin na bushe na haka kuma ya ce ya ce ana ganewa to yanzu shehu ibrahim ya ce a madinar annabi a nan yake jan birki bai taɓa shiga gun ba kuma ya ce a nan ne ake ɗinke ɓarakarsa in- in ya haɗu da ɓaraka ko ya haɗu da matsala a duniya wannan magana waye shehu ibrahim ce to kai da kake bin sa ya ce shi in ya samu matsala madina yake zuwa kai kuma in ka samu matsala na zaka wari kenan da zaka yaka wala gari a faɗan da muke da mutane kenan wajen manzan Allah za a ce ai ko da ka san yake ba ko roku gunsa yake ba in dai ka gane shobarar kana gane ba kifi yake ba ka baki ba koya ma kama kifi yake yi in ba gane ba ba gane shobarar ba ya ce kaulaha ta yi haske ne da hasken madinar annabi haka ne haula yake kora mu ko wajen annabi yake kora mu to shine gyaran da muke wa ɗan hakika kullum ta gane shi ya faɗa ya ce inda Ibrahim ne shi ba kawa bane halar annaba yake kallo a jikin zake girmama shi ya ce da halar za ta zama jikinta daga daga jikinsa Ibrahim ne kamar kowa menene bambancin account ɗinka ga dangote a bai gane ba ne shi ne ke buga misali me bambancin account ɗinka ga dangote shi ne magana to an fahimta ko account ɗin na shi Ibrahim ta kai da annabi dan haka in ma ka je gun Ibrahim ba Ibrahim zai baka ba annabi zai baka domin ya ce in matsala ta same shi wajen manzo Allah yake zuwa ya gama da kai saraka zancen ka ɗauko wata wata fifiko ka ce wa shi Ibrahim yana da wani abu na fifiko akan manzon Allah sunan wannan magana kafirci in ka faɗi haka sai ka ƙara karɓar kalma da kuma za mu ganka ranar kanka zai baru kan wuyanka ana fahimta ta a- a madina yake ɗinke shi bayan barakarsa shine asalin zaman mu a nan wajen wayar da kan mutane su gane shi bayan ba shi da komai sai manzon Allah wanda da yake bin mu in bai gane haka ba bai gane ba haukansa yake kawai ana fahimta ta ko in dai ba gane ba to haukanka kai kake yi magudancin ka bai rabu da kai ba mu muna so mu ga mu gaya maka ne shugaban bashir abin alfahari sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda yake faɗa kullum ba littafin wani muka ɗauka mai muke karantawa littafin waye to in kai wani tunani naka ne ko naka ne naka ne shi da gaban da yace a Madina ake dinki baraka in in baraka ta same shi an fahimta haka yake na'am yaro habibillahi yace gidaje ne na masoyin Allah sallallahu alaihi wa sallama wa huwa aminu kuma shi da mataccen Allah
yarun gidaje ne biha a cikin wannan gidajen tulfal marafiqu wato ake samun wato sauki
ajma'u na dukkanin komai da kowa a nan ake samun sauki in ya raba kafarsa biyu haka manzo Allah a lahira duk wanda idan manzo Allah ya kai kansa dan aljanna ne in ka ga in ka ga ba so ce ce ka ba Allah ne zai koye ka amma yana ku tafi ku tafi ku tafi sai ya raka kowa gidansa sannan zai je ya huta kuna gane kuwa in ya tsaya fa ranar da annabi annabi isa da annabi musa da annabi kowa yake cewa ta kaina nake yi ya manta komai da aka baki na buwayarsa da- da- da martabarsa da isarsa kawai shi Allah mace ce shi kadai ya tafi sa amma shi ga shi ya zo ranar ranar ne yake ana laha ana laha ana laha kace
diyarun yace gidaje ne liman hamal fu'adu bi hubbihi ga wato liman hamal fu'adu ga wanda zuciyar Ibrahimu ta imauce bi bi hubbihi saboda soyayyar wanda yake a wannan cikin gidan
wa tasaruhu lil qalbi Tun- tuntuna wanda yake cikin wannan gidan a cikin zuciyata mar'an wato i- ita ce wato makiyaya wa marta'u kuma da abin da nake kiwata shi ne abin kiwo na kuma shi ne makiyayar
diyarun
ya ce gidaje ne li'ala al khaliqi khulqan wa khilqatan da ala haliki ga mafi ɗaukaka a cikin dukkanin halittar Allah ba wa- ba wata ɗaukaka a saman ɗaukakarsa ɗaukaka ta annabi take ɗaukaka an gama Mhm.
khulqan wajen wato kulkan wajen ɗabi'a
wa wata halittar khilqatan da kuma halitta. Ɗabi'ar annabi da halittarsa komai da komai ɗaya ne. Baka misali? Ku ji wannan maganar. Kowane annabi akwai wani abu da Allah ya bashi ya zama wannan abin shine star. Alƙur'ani ya baka labari. Sai sai ya kira wani bawa sai ce innahu kana sadiqal wa'ad ko sai ce wa kana rasulan nabiya sai kira wani ya ce mukhlisan sai kira wani ya ce kaza kaga Allah ya bashi baiwa da komai ko amma ya zaɓi wata ɗa- ɗa- ɗabi'a ƙwaya ɗaya ko kira da ce mai haƙuri ne yana yi ko to banda manzon Allah yanzu ka ɗauko haƙuri da haƙurin manzon Allah da sadaukantakar annabi iri ɗaya ne wannan ba tafi wannan ba waccan ba tafi waccan ba ana gane ku ya cika in ka ɗauko kamar sadaukantakar annabi haka ne da kwarjininsa da ɗaya ne in ka ɗauko kyautar manzon Allah da kuma kamewar annabi nan ma abu ɗaya ne ba za ka ce wannan tafi wannan ba kaga Allah ya cika ta ko ina to ba wanda Allah ya haka sai shi ana fahimta kuwa duk abin da ka ɗauko da kazansa da kazansa iri ɗaya ne da kazansa da kazansa iri ɗaya ne saboda ba abin da aka zo bashi aka rage duk abin da aka bashi na ga muku kwana biyar nan baya juyewa yake duka hakuri aka juye baiwa aka juye ilimi na kina wato khilqan wa khurqatan mhm diyarun
zafi ake ba kina ake bushewa diyaru yake gidaje ne liman fil khaliqi yudi wa yamna ga wanda duk abin da kaga an baka a halitta gidan aka baka kuma duk abin da kaga baka samu ba gidan baka gidan ne baka ba shi sa baka samu ba wai wudi wai mun ukir halki abin da ake bawa halitta ko a halitta gidan ne
wa وأكرمهم نفسا وصهرا ونسبة وعلما وآدابا وأتقى وأخشأ فقد كان خير الخلق فخما مفخما وذو هيبة والمشي فيه تقلع إيجاد الله ثم تلموا صلاة غيرها التي بلالوت وأزعر لون عداد العين تزدري بأينمها عند الخميلة ترتع وأنزل عين أهدب الشفر واسع جبين رسول الله والخلق أوسع إيجاد الله ثم تلموا صلاة غيرها التي بلالوت وأنزل عين أهدب الشفر واسع دبين رسول الله والخلق أوسع أزج وأدنى وجه داه مدور ولحيته كثا وصدر موسع إيجاد الله ثم تلموا صلاة غيرها التي بلالوت na'am وأكرمهم نفسا وسهرا ونسبة annabi sallallahu alaihi wa sallama wa akramihim naf- nafsan shine mafi girma a cikin annabawa akan kansa yafi kowane annabi girma girman san wa ma'ana an gani sannan ne
وسهرا annabi sallallahu alaihi wa sallama yafi kowa wato surkuntaka an fahimta kuwa yanzu in ka aure yar annabi sallallahu alaihi wa sallama wane ne shirki irinta Ka- kake da shirki irin mahaifinta duk duniya ba idan manzala sallama ya aure yarka kai kuma wa- wa kake da shirki irinka shi sa wannan khulafa'ur rashidi- rashiduna guda hudun nan su su hudun nan duk halitta ba kamar su sihiran sai dana bakar shine na farko manzo Allah ya auri ya auri Esa kaji rika sai dana Umar manzo Allah ya auri Esa kaji rika sai dana Usman Hajji ma shi kuma ya auri ayyan annabi an an gane sai kuma oga eh zagayya eh sai dana Abi shi kuma shi ya auri kun wato ya suna abin shakun din eh kada garin faɗa kalma kuma yo in tafi wani waje kudugurin waddu eh kudugurin ita ce waddu eh ka san ce du duka kenan to kudugurin fa ita ce uwar duka domin da ba na kudugurin ba da uwar ba ta samu ba to sai da na ali kenan Eh, shine wato wato shi ahlul bait ne gabas gabas da yamma kudu da arewa kuma shi ne ya aure na na Fatima eh wannan sai an gane Maki sallallahu alaihi wasallam yake ce masa kowane annabi an sa masa wato nasabarsa danganansa da da jininsa da ƴaƴansa da komai a jikinsa ni nawa ala jiki a jikin ka samu ana gane kuwa hamilin annabi wanda suka ragu kayan su da zahari ne ya rage naka kuma ka duk wani sharifin ya to kan kan sai zana lake jira dole domin kan faɗi ma an rage ko ta ce matar sai zana ali ita kuma yar mu- yar manzon Allah Allah da mu so su duka Allah da mu so Ali na'am ونسبة da kuma wa- wa- wato ah, dangane Eh, dangane kamar me zan kira dangane me dangane da hausa nasaba ya rubuta Kaga nasaba ce dai wani sibatan to nasaba dai Eh, da nasaba babu wata nasaba da take nan nasabar annabi shine malamai suke cewa wato kamar annabi Yusuf kaga shi annabi ne babansa annabi ne kakansa annabi ne ko ibnu karimun ibnu karimun ibnu karimun to ka ƙara ka ta karimun karimun karimun karimun duka duk a ce duk annabawa ne akan annabi Adamu za ka mu dan dan ku dan ku ku ku- ku ba mun nan nasabar annabi ta biyo ta kanmu to wannan nasabar ta fota saboda me izil abdi izu maliki inda annabi yana waje ai ba za ki Allah yana nan ba yawwa an gane yayi a kula biyu ne dole kula biyu ne haka zaka bar shi ko akwai masu nasara akwai masu faduwa na dole ka ce dai Allah yana inda nasar kake to anan annabi manzo Allah yake ana fahimta ta kuwa to shine na'am wa ilman sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa ilimi wa allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima kowane irin ilimi daga jikinsa ya fita ko me Mhm.
wa adaban
kaga da kuma ladabi domin me shi Allah ne wato yayi training din Annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wani ladabi Allah ne iya wa, wa, wa annabi Mhm.
wa atqa
annabi shine mafi ko- mafi kowa jin tsoron Allah
wa akhsha'u sannan mafi kowa kaskantar da kai in ya tashi daukar kasa ta, ta girma kowa amma in ka- in ya zo wajen Allah kuma zai kaskantar da kai ba wanda yake kasa ba wanda yake wa Allah kasa kamar manzo Allah domin ya fi kowa sanin Allah Eh, ya fi kowa sanin Allah
faqad kana khairul khalqi fasman mufassaman yace hakika ce yan halittar Allah sallallahu alaihi wa sallama wato fakman babban an gane kuma mu mufahaman kuma abin girmamawa a zatin mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan karami bane zatin annabi babba ne kuma babban wannan ga ganshi zaka a kasa ko zaka shi kato ne ko kan kan kan haka to a shi babba ne amma mufahaman babban ba za ka ganshi ka ce a ba haka ya kamata ba a shi haka ya kamata me dalili kura daka Allah ya yi zai fitar da abin da baka masa in ka to kalla ne da da za ka san shi to fakaman mufakaman aha wa zu haibatin sannan gashi ma abocin kwartini aha wal mashi fihi taqallu sannan tafiyar annabi sallallahu alaihi wa sallam ita kanta a barkallo ce tafiyar kwar shi kadai ce irin tafiyar a duniya duk wanda ka ganshi a tafiyar sa a- a- akwai shage dawa kowaye kafa kadai ta faɗe girma kowaye ta fita kun tafi ta hagun in ka so gane mutum ka ce ya wuce gaba ya ma sallah a nan za gane gurgu ne ya gane dole sai ka gane za a auna shi a ɗauko abin nan da ake auna tif a auna ta gane wannan kafa ta ɗan fi wannan ɗan inci ko ba aiki haka ne to a tafiyar sai ka gane kuma sai kowaye a a cikin tafiyar sai ka gane akwai wani abu na naƙasu to banda annabi shi taƙalluƙi yake yi ka san taƙalluƙi idan yana hawa tudu za ka magangarawa kwari yake yi kaji ba tudu ba sai kamar yana gangarawa kwari kuma gabaki ɗaya ke cire kafafuwar saboda gwaninta ba a tanna wannan a ɗaga wan wan wan kuma ba ba tsalle ke ba kaga wasu ke ta irin tafiyar benu ba abin da ya haɗa manzo Allah da tafiyar benu bene bene ce tsuntsuwa ce tsalle take yi su ba na ba ba tsalle yake ba tafiya ce ta gwaninta eh so ake a gaya maka wannan dan aikin Allah ne masoyin Allah ne ga yadda Allah yake so- ga wanda Allah yake yake so to ga irin tafiyarsa kwato kai an kai isa za ka zaka kai dalan zaka yi ana fahimta kuwa
wa azharu launin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi a zahar launi ne shine malamai suke faɗa cewa da za ka ce manzon Allah baki ne ka kafirta ko ba gane ba ai ba baki bane to ka ce annabi baki ne ko kuma ka ce a a cikin zatin annabi akwai baki a cikin ka fa- ka sa ka faɗa abin da Allah bai sa ma a cikin jikin zama shi yasa masu masu masu kasida da masu lakcoci a wajen mol- maulidi kullum na musu na na na na na musu nasiha babu wanda yake da abin faɗa kamar manzo Allah shi zatin baya wa zatin ƙarya baya mai ƙarya wai an zo gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an haife shi in ka zo shi ke ɗaɗɗar kai haka na je wani malami ya yana faɗa ya kalli wannan jinjirin ya kalli wannan jinjirin ran da aka haife shi ba ya kalli masu wai ba su masu zuwa barka sannan a sati ɗaya da gayewar annabi duk wanda ya zo gidan annabi ne ke rako shi ƙarya ne duk wanda ya gaya muku wannan tatsuniya ce ka za akwai tatsuniyoyi iri-iri ai annabi ya shiga nan sai ya raka wani sannan yake annabi ai na gaya muku kawai ka kalle shi ka san wannan akwai ajiya ana ba sai ka makarya ba mu'amalarsa ita kaɗai ce kwal in ya yi ta ya ba wani ba zai irin ta ba kaga ya yi ta kwakwai sai ya ishe ta ishara kawai Zaka in za ka in za ku yi laktocinku a wajen mawalidi ba sai ka ƙarya za ka burge annabi ba sai- ba sai ka ƙarya za ka gane annabi annabi bane Yawwa. ana fahimta ne ai kun ji wannan kisa ko in an wai manzo Allah sallama ta ci ɗaya da- da- da suna in an zo shi ke raka kowa ba da rasuwan nan ba malata kuma muna jira ba ba mu zo gun bayan in ko mun ji mun gani mun tabbatar za mu sauka daga kan tafiyar mu za mu ji amma a cikin ran haihuwar annabi ba wannan magana na
wato ajula aini
a wa azharar launi fari ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma farin wanda yake da ja ja da ja a jikin farin ka san akwai farin da yake da ja a jikinsa akwai farin da yake da fari a cikinsa akwai farin da yake da baki a cikin farin ana yake ganewa idan mutum in farin mutum ya gumi nan ya dan ya abu ya motsa idan ka goshinsa yayi baki to farin akwai baki a jiki idan kaga farin ya dan dace nan kamar an sa stati ana ga wani ko sai ga dan yi kore to fari fari ne a cikin za in kaga nan goshin sa yayi ja sosai ya ga fari daga sai ga nan yayi ja ko to farin da ja a jikin sa to na shi ake kira azharar launi ana gane kuwa to shi manzo Allah farin sa da ja a ciki shine farin da yafi kowane fari kyau shi ne ake kiransa a zaharar launi sallallahu alaihi wasallama na'am
ajula aini sannan mai bakin kwayar ido ne wajen bakin ajal aini idan sa wajen bakin bakin iri ne bakin iri ne shi. ga kuma kyau a ciki farin fari ne kuma bakin baki baki iri ne an gane ga fari ga baki ya zaka gani sai ce maka me tattari wannan aini tun maha.
idan annabi sallallahu alaihi wa sallama tazzari sai yake wulakantar da bi aini maha wato da idanun nan na kafa ne bakwa ne mu je mana kamila da tarta'u Wad- wadda ita wa- wadda kafa nan mahatu shine kauna kwa daya mahatu maha kuma jam'in wato mahatu ne bakwa ne ka gane wadda take ciwo a cikin karkakiya ita bauna a dukkanin wato a namomin daji ko a cikin mutanen da Allah yau baiwa masu cikin ido ba wadda take bauna idan tana cikin sarkakiya ta ji motsin ta dago kai ta kalle ka wannan idan komai aka ce ka bayar ka bayar saboda Allah ya zuba kyau a cikin idan kwakwalwa ga baki ga fari farin sal bakin sidik ga kuma wata kwalliya ta kwalli da Allah ya mata in ta ɗauke ta kalle ka sai ka sai da ka kau da kai to ana kowa ya san ƙauna mai kyau ce to ba ga irin annabi ba ne wani idan ƙauna yana wulaƙantar da kin idan ƙauna kuma ƙaunar da take ciwo a cikin sarƙaƙiya
wa anjalu ainin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai mai mayar wacin ido ne
hadafu shafri mai yawan gashin wato ido sallallahu alaihi wasallama wa si'un tabinu rasulillahi goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mayar waci ne
wal khuluqu awsa'u amma ɗabi'un annabi sun fi goshin yalwa ka san Allah ne ce wa innaka la ala khuluqin azim to shine ai goshin wato kikkawa ne mai rawati ne domin duk abin da ka gani Allah ya sa a cikin a cikin annabi ba abu ba abin tir na'am
azajju sannan manzo Allah sallama mai mai mai tankwararren gashin gira ne gashin gira- giran an- annabi ta tankware shi
wa aqda sannan mai tashin goran hanci ne sallallahu alaihi wa sallama wajhu daha mudawwar fuskar annabi sallallahu alaihi wa sallama ka san fuska kala uku ce akwai fuska doguwa akwai matsakaiciya sannan akwai mudawwara to mudawwara ta fi kowace fuska kyau a duk kyau fa Allah yana kasar abuwa ne haka yake kaza akwai gida kaza akwai gida kaza akwai to gidan karshen ki dama nan ya ba annabi to mudawwarar fuskar annabi ta suke cewa tana wato shaki kamar wata haka zaka ji wasu malamai sun tabbata ta haka cewa shatin ta kamar shatin wata wane wata a ta fi shi kyau mudawwarar fuska ce sallallahu alaihi wasallama Mm.
wa lihiyatuhu kasran sannan je manyan annabi sallallahu alaihi wa sallama haɗaɗɗiya ce kasar haɗaɗɗiyar je manya ce in ka ganta wato gata kuma baka sadak ka san har ba duniya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai furfura ba ba furfurar bai yi ta ba har ba duniya an gane kwata kwata furfurar annabi sallallahu alaihi wasallama duka masu ruwaya da furfurar a jikin annabi furfurar dukkan ta kwaya kwaya goma sha bakwai ce duka ba ka kamo wani mutum a duniya da aka bibi tarihin za a gane furfurar jikinsa kwaya goma sha sha bakwai ce kowaye shi ana ganewa to ku dinga gane shi kansa Allah wato yana tura yana tura bayansa su yi aiki a jikin manzon Allah dan a gane ba irin annabi furfura dukanta ba dukanta da aka tattaro ta duka kwaya goma sha bakwai ce akwai wanda ya- ya ya rawaita ya ce a ba ta kai ashirin ba to a hada dai na wa sadrun muwassa'u ga kuma wato kirji wanda yake mayalwaci ga geman ya haɗaɗɗiya ga kuma kirjin Allah ya yalwata shi ya raka ga wannan a- abun da kwartini da kamala da jamala da haiba da nutsuwa
ومنكبه عازم به وعظامه ضخام وربء القد داها المرفع كذا عدد عبل وعبل ذراؤه مرحب راحات والانوار تلمع وسائل أقراف وغير مشذب عظيم كراديس من الخلق أرفع وأسنب ستر إن تبسم ينجلي حب غمام أولى كالبرق يلمع وأشنب ثغر إن تبسم ينتلي كحب غمام أولك البرق يلمع وهامته عزمى لشعر ترجل وخافت طرف ساكت فهو يخشأ ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهب
na'am ومن كبه أعزم به وإزامه wa man kibuhu kasusuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kashin da Allah ya sa a jikin annabi a abin bihi ba kananu bane eh ka girmama da wannan kasusuwan na- na jikin annabi an gane ka san wato sadauki in ka ga sadauki kai ba ka san sadauki ne za ka sadauki dan takurkur haka ne to mazan Allah shi sadaukin sadaukai ne saboda haka kasusuwan da Allah ya sa a jikin manzo Allah sallallahu alaihi wato ya taɓa rike takobi akwai wani sadauki a cikin manya-manyan da namanta sunansa sai kama kuka ya ta kuka ya ta kuka aka ce kukan ne ke ya ce wallahi da manzo Allah sallallahu alaihi ya rike takobi sai ga kowa bai iya rike takobi ba ya ce ina ma annabi zai- zai zauna haka kawai kawai rike takobi kaga ai ita shi shi- ku gane wani abu shi farkon takobi ya- yana da alaka da tashi hankali ne da ya mutsi to yau ga wani bawan Allah ya rike takobi wutar da mala ta bayyana sabai suna kuka sana ina ma zai zauna haka kai a ji takobin ana fahimta kuwa kuna gane kuwa duk abin da fa ya kyau yake masa duk abin da ya fa kyau yake yi sai ka ce ina ma kai daina ba ya kyakkyata ba ya kyakkyata dariya ha ha ba ya yi murmushi yake sai koransa su fito to idan yawan nan murmushin da za ce ka ba da ranka ya kare ya zaka bayar me ya ce me وإزامه ضخام wato wa izamuhu da khamun wato kafadu nan wa man kibuhu a azin bihi kafadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka girmama da da su masu yalwa ne kafadin annabi wa dikhamuhu izamun kasusuwan annabi kuma masu girma ne Mhm.
ورب القد داه المرب dahal muraffa'u dahal da yake abin daukakawa da Allah ya ya daukaka shi a cikin tsarin sa rafa'ul qaddi wato ya fi kusanci da dogo shi ba gajere bane shi ba dogo bane kamar tsaka da shi kenan ko to amma duk tsayin ka kuma kuma irin shi yake da tsayi za ga dogo ana wani dogo ne amma da ya zo gaba na sai da maka tere amma da ya koma kuma sai tsawon sai sai sai tsawon sai dawo ana gane kuwa
كذا عضد عبل haka nan kwanjin manzan Allah kwanjin annabi abulun wato mai girma ne
وعبل ذراؤه haka na wato dantsan annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma mai girma ne kaga wannan da ya- yana maka nuni da sadaukatakar manzan Allah ko shi yasa idan suka kasa fasa wani abu ba tsara za a yi mu'jiza ba sai su ku kawo an in yadda ci abin suka sayar sula wannan mu'jiza ce ce a ƙarfi na ne da Allah ya zuba mu akar kallahu alƙali ya ne ya kawo mutumin da manzo Allah ya kashe ko eh ya inganta ko ba taɓa yin gwanin ta kisa kaman wannan ba ka san ka san suka ciki wana ba ka soka a cikin jikinsa cewa shi ba zai yi faɗa da kowa ba sai da annabi manzo Allah ya fito shi kaɗai ba ta- maza Allah taɓa kashewa a- a a duniya ka ji wani maƙyaci in rahaman nan a ce ka kaɗai aka taɓa kashewa dan Allah wannan wa- wata ƙya ce wannan a wata suka da aka yi masa wato kawai da aka soke shi za a ƙyale shi an san an gama da wannan su masu sanin abin sun san an gama da shi kawai jininsa na tsaya a cikin cikinsa a sadaukin ne ɓarai akwai wanda kuma shi sarkin ƙarfi ne shi ma ya ce ba zai ba da gaskiya ba sai an yi sai an yi kokawa eh na rukana ko rukanatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabbin sa suka rasu lai ka ai aka rukanatun ai yace ba komai kai rukana ka fito sai taho da gudu zai yi ban karama hukaciya da aka yi masa wana ba ka daga shi daga rukana yana yau a sama sai goce sai rukana ya sha ƙasa ya ce abin shirya ba wallahi mamai sa kai ya ce to ya zai yanzu ya ce shirya zan yi ta shirya sai da mai kayi uku ya ce to wallahi annabin Allah ne kai ya ce wannan ƙarfin nawa in dai ba annabin Allah bane ba ba wanda sai ka da ni ba taba ba a taba kare shi ba shi shi ko- shi da kokowa ya yi mu- ya yi musulunta an an sha wahala fa an buga fa an buga fa eh hadal la aqwaman ko bi nur khawariqin wa bi sayfi hadal badru man kana adara na'am
murahabu rahatin Ma- manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai shimfada kan tafin hannu ne a shimfada suke zahiri da batini in ka gansu a shimfada suke kuma da ka gansu za- sai ka tuna da kyauta yasa duk wanda ya gaji annabi in dai ka gaji an- annabi to kar ka rike ka bayar ka ba da alheri ka yi
walan waru talma'u kuma koyaushe haske ne ki tashi a cikin tafukan hannun nasa
wasailu atrafin sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai dogaye ɗan yatsu ne ba gajejjeru ba ne wa ghayru mushazzabin kuma tsayin akwai nama a ji- a ciki ba ƙirere suka yi ba akwai nama a cikin hannun azimu kararisin wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai haɗa mai haɗaɗɗen ƙashi ne in ka in ka kalli abin kawai ka ga sadauki da babban ƙashi ne sallallahu alaihi wasallama haɗaɗɗe
min al-khalqi arfa'u shi ne mafi ɗaukaka a cikin dukkanin wato halittar Allah.
wa ashnabu sagrin Mai farin haƙuri ne sallallahu alaihi wa sallam. Ka san da shi baya hawa kan haƙurin ba. Kuma suka ce farin haƙurin ina irin kankaran nan da take sakowa daga daga sama. Eh? Eh ta yi hadari. Ana ga da ana ɗaukar ta ana baka kana sha. Ko? Me yasa yake wannan ne? wallahi ba haka bane kaka Allah kanka balla har musa ba su mutanen da duk abin da aka ce yana kama da wani abu na cikin annabi ba za su bar shi ya ya tafi haka ba an ce kana kama da hakurin annabi ne za su ta ɗaukar shi tura ƴaƴan su za ga ƴaƴan na da a bayarin na na yanzu wani bahaushe ai duk abin da ka ga yayi yana da hujjar yinsa ba haka kawai yake yi ba magana yana cewa ruwa hali da ruwa ruwa hali da ruwa hali mene ne to wai hali nan ba haushe ai ai rikakke ne na
in tabassama idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama in yi murmushi yanjali sai wannan haƙoran nata wannan wushiriyar kowane haƙuri tsakanin kowane haƙuri akwai wushiriya kowanne yanjali sai ta bayyana habbi amin gamamin ya ma kawo kamar karkaran kamar karkaran nan ta girgije
aulakal barqi yalma ko kuma walƙiya da take walƙatawa haka haƙuri yake tal tal tal ana ganewa yana cikin ɗaki ba har sa allura ake a cikin zare a sa zare a cikin allura kai yana cikin ɗaki a zaune
وهامته أزمى wato a kan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga farfaduwa kansa mai girma ce mai faɗi ce mai girma ce بشعر kuma ترجل sharfiya ce ga gashin annabi gashin sa ba mai karangiya bane kuma ba mai yalolo bane gashin annabi Isa mai yalolo ne gashin annabi Musa mai karangiya ne yau gashin annabi ya sha bamban da na yana tsakiya Mhm.
وخافض طرف sannan baya kura mutum ya kure ta kallanta to kada kallon zai ji kasa
ساكت kuma mabocin kawai
فهو يخشأ ko yaushe ne kaskantar da kai ne zuwa ga Allah sallallahu alaihi wasallama
وأحزانه موصولة بتفكره himmar annabi sallallahu alaihi wasallama ko yaushe a bar sadarwa ce wato ga tafakkurin yaya al'umma ta za ta kasance
وإن قال idan kuma manzon Allah zai yi magana قال الفصل baya a'a fasali fasali fasali in an faɗi dai sai sai an huta za ga sarakuna ai annabi suke kwaikwayo ka san shi kaɗai ne ya fara amma ba adu dole ga ya ce amma ba adu ta wace manzo Allah kai shi kaɗai ya fara yin ta na'am والحق يرجع ko da su kuma komawa ne zuwa ga Allah sallallahu alaihi wa sallama ko da shi
وينظر لحظا
me وهو للأرض غالبا wa yanzu lahazan ya fi kallo ta irin kallo na na hare gefe kazan wato mutum mai kunya sai ka cuce cewa yana kallon ka ko haka ne to annabi ya fi kowa kunya saboda kunya sahabbai da yake- da yake ji ba zai kallon za ta sai da kalli mutum ta hare gefe ba ga can abin da Allah yake yake faɗa ba yace kunya ku yake ji ni kuma bana jin kunya ku- kunya ku ku fitar man daga gida ya ayyuhal laz- lazina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa an yuzna lakum ila ta'amin ghayra nazirin ilayh walakin uzaritu fadkhulu fa idza qa'imtum fantashuru wala musarif li hadith na dalikum kana yuzan nabiya kad yuzan nabiya fa yastahi minkum kunya ku yake ji Allah ya ce ni ku Allah ne la yastahi min min al-haq mhm
وهو للأرض ko غالبا yaushe yana kallon ƙasa ne sallallahu alaihi wa- wa sallama يسوق صحابا dan za a tafi sai ya ce wato sahab dakaru yi gaba
والملائكة تتبعه ba za ku iya gadi na ba wallahu ya asibuka minan nas ne Allah ne ke gadi na in ka zo ka san shi ne kaga ya kamata rika shi tafi ne kada ko guda ba na so ya taba shi to ran ya ga musu cewa ku yi gaba da ku je ne Allah ne ke gadi gadi na mhm والملائكة تتبعه mala'iku ne suke bi na a baya
وجيد رسول الله wayayen annabi sallallahu alaihi wa sallam يشبه دمية yana kama da kukakken azurfa in ka ga wuyan zaka ce kamar shi ya halicci wuyan da kansa kamar gaya wa Allah ya Allah kaza nake so kai min yushbihu dumyatan
إذا فرق الأشعار wani lokacin yakan raba gashin sa an gane نعم.
idza farraqa al-ash'ara idan ya raba gashin nasa يبدو sai wuyan ya bayyana ويلمأ sai kuma wani haske dinga tashi daga wuyan sai ga yana ma kullun aka yi bashi sai raba gashin sa biyu haka sai wuyan sai sai sai fito da kuma gashin zuba yake haka sai rufe wuyan a matsayin sai a raba gashin ka san baya rabo da kum manzala fa baya rabo da kum kan ga wani sufi a a- a garin ku yana kaji gashi kaci kargon ya tsufu tsufu tsufu tsufu yana gayu sunar annabi ce baya rabo da kum baya kuma baya rabo da madubi annabi ba na'am
وكاللؤلؤ المكنون arquhu kenan gomin annabi sallallahu alaihi wa- wa sallama kan lu'lu'il maknun kamar lu'lu'i wanda yake boye shi haka yake daga dama ba irin gumin ka yake yi ba da kun san yadda ake da ake narka dal- darma ba duguwa take ba ka haka zaka tana a ture zaka gumin annabi yake dugowa haka yake daga haka yake daga wa kan lu'lu'il makanunu wal misku arq wato arquhu gumin an- an- annabi sallallahu alaihi wa sallama wato kamar lu'lu'i wanda yake abin boyewa wal misku me wal misku kai ka ce taron almiski ne kuma wajen ƙarfi domin tara ake yi in za a yi wa ƴar gata biki sai a turo da kwalaba gidan a naɗa da auduga a zuba sai a je haɗa da wani turare gumin annabi ba a naɗa a je a yi- a- a sinadarin turare da shi a yi- dan ya- dan me sai da biki sallallahu alaihi wasallama
wa mithla rasulillahi yace kai kwatankwacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama lam yahza majma'u wata mahaɗa ba ta haɗu irin annabi ba kawai irin annabi wata mahaɗa ba ta haɗu irinsa ba
wa ahlamu khalqillahi shi ne mafi haƙuri a cikin halittar Allah kakaf ya fi kowa haƙuri
adalu khalqihi kuma shi eh adalu khalqi ko a adalu na'am khalqi kuma shi ne mafi adalci a cikin halitta
minan nasi asha kuma shi ne mafi kyauta a cikin mutane bal ya ce kai baraka ji minan nasi ashja'u ashja'u minan nasi kaga in ka zama mai mai haƙuri za ya ce dan tsoro ne da kuma ka zama mai kyauta na ma za ya ce dai haka ne dai duk abu to ba duk ba wannan ba ce ashja'u minan nasi duk halittar Allah ba ba da fi shi ƙarfi yadda ka ji da halittar Allah ba mai fi shi kyau to ba mai fi shi ƙarfi da halittar Allah yadda ka ji da halittar Allah ba mai fi shi kyau to da halittar kuma ba da kai shakuri shi komai ba da kai shi ne Muhammadu Muhammadu na'am
wa yakhdimu lil ahlina duk da wannan rikar da wannan abin da Allah ya ture mai ya bashi yana wa iyalinsa hidima kamar yaya ka iya zuwa na sha gaya muku a nan ka same shi sai da Aisha ta rike nama annabi yana yankawa saboda tsafin iya soyayya ya ba ta haƙƙinta ko kuma shi ya rike ta tana yankawa ko kuma ka same shi ya dafa hannayensa masu albarka wuta ce ta da kamawa a gidan ba ya dinga hurawa hayaki yana fitowa yana shiga idan annabi mai albarka shi ma hayakin mai albarka ai bar da yake ne ma ai ba rashin ladabi yayi ba har sai ta kama me aka nuna maka yadda ake zama da su kada nan kai wannan sunanka mijin yanzu ana shigowa ciki ana shigowa ciki yanzu aka kira ka- kana raka ba ta kana ba ko tana wanke wanke ce wance ana ka samu wannan lakanin ka zo mata ko duk wata martaba da ta samu fa ba ta kai samu lakani ne ba su to da da hankali ko ba gane ba ne ba su san biyayya biyayya da mace za ta yi wa mijinta babu abin da ba za ka samu ba ki saukar da kanki sai ba kowa ba ce ki bi shi za ki mallake shi ki saukar da kanki ki man ladabi iya ladabi ki nuna masa soyayya iya soyayya ta yi mamaki ba lakanin komai wannan shine lakanin ku kun fi so a taso ku taso ana yake hakan nan ko ku ta musu ku ta musu da da mace kana faɗa kana faɗa wai sai kake shuru wata ne baka gane ba ana yake haka ai ko namiji ne abokin ka wanda kuke musu da shi baya shiga ranka ya zauna balle mace ya suna wanda ake musu da shi abokin dabi to balle mace ko sai kin so a tabuga zaka kura kenan eh zaka kura eh manyan mutane lokacin ne Ƙarasa mana,
yakhsifuna alahu Ko- eh?
yakhsifuna alahu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana dinki wa takalminsa in takalminsa ya dinki sallallahu alaihi wasallam wa yaqta'u lahaman
to nama da ya kawo kenan na'am yana yankawa matarsa nama wa hawa da saubi yarqa'u kuma yana dinki a tufafinsa in dinkin in rigarsa ta yaki mutum na makara da nan gani don nan gani ai ba da gani muka mara ba na'am
ashaddu haya'an ai lokaci yayi mala gobe sai mu karata ko to kun jirai